ثاني لو الدين مراد لا عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo mana ranar ta Laraba, kamar da ashirin da biyu ga zama da mutum da ake rana da shekara biyu da ɗari uku da arba'in da biyu a kalandar nasarar kamar shida ko da watan ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma shi ne darasi na talatin da uku a cikin wannan littafi mai albarka ne tattatul mawdur ya kamil mawdur wallafa babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mashi rahama domin fara babi na bakwai na babi na takwas inda yake magana kan zikiru tasmiyatul mawdu'i wa ahkamiha wa waqtiha to da mu tashi akan fasali na biyu malaka al-faslu thani fasali na biyu wasu ba a sanya fasalin ko dai ba a sa ba amma za a sa taken taken shi ne fi ma yi ta haɓu min al'asma'i wa ma yi kurahu min cikin abin da aka so na daga sunaye mana sunayen da aka so iyaye su sanya wa ɗansu bayan Allah ya azurta su da shi wa ma yi kurahu min ha da kuma abin da aka ki ko aka kyamata daga sunaye wanda aka kyamata ga iyaye su sanya wa ‘ya'yansu. Su sanya wa yaro suna haƙƙi ne na uba, kuma in aka samu wata tangarɗa shi ne abin zargi na farko. In ya ga dama zai iya ba da damar ga uwa, amma dai in ta zaɓen ma ta dawo ta hannun shi. to idan babu uba sai zama auliya wa ausiya dangi da yan uwa waɗanda in ba uban da masu ke ɗaukar ragamar da lokacin ragama da wajabcin da haƙƙin a zaɓo sunan sai ya zama yana kan to malamai da suna shawarta ko mu ce mahadatan kunni cewa zaɓar suna ba ƙaramin muhimmanci yake da shi ba da ka zama wajibi ga uba in ta kama ya nemi taimako daga can da can da shawarwari daga ahalin zikiri ya zama tilafi haka saboda shi suna shi ne yake nuni ma ga addinin mutum kamar yadda bakar abdullahi abu zai ya faɗa suna ke nuna ma abin nan din mutum addinin mutum yadda za ka zo kawai ka ga ce ma wani musa kaza sai a kira wani suna irin na gargajiya suna gari ko dallabi ko datiji ko kaza ko kaza abinda zai faru so maka inda an ce musa musulmi ne sai kuma kila yan kwan ake cike maki an zo to addini sai ta sa kiristiya ne ya ce wa maguje amma jin sunan ya sa ka fara ɗaukar hukunta shi kan cewa musulmi ne ko ake ma wata mace ne sunan ki sai ce sunanta sudan wanda laraba su rika sa wannan suna sudan za ka yi da kan arniya ce addinin ki bari suke yin islam ko al-islam musulunci suna ka suna cikin na hatta addini to malamai sun bayar da shawarwari da jan hankali ko jan kunni don ganin mu musulmi mun yi abin da ya kamata wajen ganin mun kiyaye dokokin shari'a wajen zaɓen suna akwai wani littafi bai da girma da littafi ta kwata kwata saba'in da biyu ne da malam bakar abdullahi abu zai ya wallafa Allah ya masa rahama abu sunan shi ya sa mai tasmiyatul mawdudi a tasmiyatul mawdudi yadda ake sanyawa abin da aka haifa suna kaga matsalar kamar karama shi sai da ya shafi saba'in da biyu a kai daga ƙarshe da ya je ya ɗauki sunayen maza ya ba da misalai daga sun kusa da sai dai akwai abin da yanayin yanki da biyar da yake ciki ta laraba ta yi tasiri akwai inda yake adab wa ahkam shi ne tsarishin sunan tasmiyatul mawlud adab wa ahkam akwai lalubba tana kai hukunce-hukunce da ba makawa sai mutum ya kiyaye su to akwai inda ya kawo maganganu da dama yake cewa yana mamaki yadda mutane a yau muka manta kamar da tsare-tsare na addini wajen zaɓen suna sai kawai ta ga mutum wani ma iyaye sun sauke nauyin su sun yi iya abin da za su yi an zaɓo mishi suna an mashi wane ne kama ƙarshe sai ga shi wannan sunan ko ba shi yake yake da shi ba sunan rana yake yake da shi nake to abin ba haka ya kamata yi ba sunana da sunanka da sunan mu na mu musulmi ya kamata ya zama tambari ne a duk wani al'amari namu yake takardar tuki takardar passport takardar yarjejeniya takardar makaranta certificate kenan ko testimonial da suwaye duk ya zama na sunanmu ne za mu rika sanya ba tare da mun tsoraci ko kyamaci wani abu ba idan muka ƙi yin haka to zai zama mun bar abin da ya kamata mu bari a mun bar abin da ya kamata mu yi sannan mun yi abin da ba shi ya kamata mu yi ba to sannan ya da hankali a kan wani abu da kwata-kwata daga baya-bayan nan ma aka manta ne kuma tasiri ne na turawa mulkin mallaka da yahudu da nasara yace har a karni na sha hudu muna da wannan aƙida tun farkon duniya ba musulmi ba arni al'ada ce kuma haka addini ya tabbatar duk al'ummomin da suka ce addini ne suke tabbatar da haka shine tsakanin sunanka da sunan mahaifinka sai an sa ibnu ibnu dan wani shi yasa ya bada misali ke cewa da za a baka assignment a ce ka nemo wani littafi na tarihi inda aka rubuta kawai Muhammad Abdullahi kuma ana nufin manzon Allah da har abada ba za ka samu ba in ko har ka samu za ka cimma rubutun yan iska ne yan iska suka wallafa har na miji addini duk inda aka samu na Muhammad ibn Abdullah daga baya abin da ya faru shine turawa suka fara wannan lalata su ma da suka fara sai suka raba shi idan bature ya je gidan na kasassu ya ɗauko ɗaya a doktin da shi abin da ake cewa tabar ne wanda musulunci ya hana to idan ya ɗauko ɗan sai yadda a rika kiran ɗan da sunan shi amma ba za a sa kalmar ebudo ba ba za a ce wane ɗan wane ba sai za a ce wane wane amma ɗan da ya haifa daga cikin to sai a ce wane ebudo wane gane kyan daga ƙarshe kawai sai duniya sai ta ɗauki na rashin mutunci na tabar nan shi ne kawai ya yi taso a cikin musulmi sai ya narke musamman waɗanda ba larabawa ba shi shi ma ya kamata mu yi wa kai fata a koma zuwa gare fulan ibn fulan shi ke nan da za ka larabawa har yanzu sun lugunci haka kuma ko da su ka ɗauki littafai na hadisi wanda suke kawo isnadi حدثني فلان إني ذاك وسنة ما بنتي ابن فلان ce Muhammad Ismail wani nufin Bukhari kai ai za ka jima anya kamar shayi ne a tsaki shirye ba to lokacin da aka yi wa mutum haihuwa Allah ya gama girma mai iya kyauta kan Allah ya yi dan ya ga a ce an samu ko kuɗi ko wani mukami ko wani promotion ko amfanin gona ko haihuwar dabbobi duk ba su kai Allah ya ga mutum da ɗa ba kisa ko da a Qur'ani ya kira abin da kyauta ya abu da mai ya kyau ina ka kyauta duba kyauta to shine malamai suke cewa lokacin da aka yi wa uba haihuwa akwai abubuwan da ake so ya lizimta a matsayin ko ya aikata lokacin da zai zaɓi sunan da zai sanya wa ɗan daga cikin abin da ake so mutum ya la'akari da shi na ɗaya dai kyan suna na biyu don suna na da kyau bai kuma tattar wani yana da kyau ya tattar da aka ba kamar misali suka ce za ka yi la'akari da kyan suna bayan ka yi la'akari da kyan suna sai kuma ka yi la'akari da cancantar a sa suna to shi ne mamar sani ibn al-husayn a cikin majmu'u fatawa a mujallabi in zai yi na kamar na ashirin da biyar yake tattauna wannan kabiyar yake cewa to bayan ka tattauna kyan suna yake tattauna da dacewar a sa suna domin suna da yake zama mai kyau amma a yankin da kake kuma sunan mai da ya ba da misali da suna guda ɗaya yace yanzu kamar isra'ila suna ne mai kyau sunan annabi yaqub ne kullu ta'ala kana hillal li bani isra'ila inda ma harrama isra'ilu ala nafsi annabi yaqub kenan shi kenan maka haihuwar da ne da take sunan shi isra'ilu yace ka fasu yace yace ana wannan karan barta tsakaninmu da waɗannan matsiyatan yahudawa kuma ka ɗauki suna kaza sunan annabi ne amma akwai shubha ko yanzu kawai a maka haihuwa sai ka ce sunan ɗanka Daniel kaga suna ne da kyau eh Daniel amma kawai yanzu kai aka yi wa an samu kaza ya kalla ka maka za kai dai sunan yaro sunan shi Daniel da za ka fara harawa kada ya yi rinda sunan arnan za ta zai ta amma arnan da ba dai ta buga ta ce to irin wannan sunan ba a yadda a sa ba kaga suna da kyau wancan suna ne na annabi kaza kaza to amma ko bai dace a sa ba suraka hatta a sunayen sahabbai akwai wanda suna ne na sahabbai ta tabbata suna ne na sahabbai amma ne da ke kasa ba zai zai kasance ma za ka gawa kanka matsala idan za ka zo ka ce jahash amma ka yi wata namiji sai ka ce sunan yaron jahash saboda matar annabi ma akwai zainab bintu jahash kaza kaza jahash shi kalmar jahash din da larabci shine tabbata shin jahash kaga shi ne ibo man bai dauko mangana sannan kuma kaza kaza sannan akwai iya ibnu himar shi ne da ta to babban dana sunan shi iya to bari mu kare taladan mu na biyu kuma sunan shi himar yanzu dan Allah ko yare shi da sai himar ba مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار kakan garbi ne ke to a qur'ani mu ji an mu ci wani ya ce ba kyau ita ina kun da ce wannan suna eh ba ba sannan suka ce wani sunan na sahabbai kai a yankin ka zai iya zama da matsala idan kana karanta bukhari sai ka ga asma'u sunan mace asma'u nan asma'u sunan dani sai ka sai ka yi maka namiji sai ka ce a ai a sahihul bukhari na gani kuma shine bayan littafin Allah wanda yake inganci sunan yaron nan ma asma'u yanzu dan a Najeriya a tumaru sunan mai sunan mata ne har a wajen laraba ma to kaga a lokacin ba in za ka sa a tumaru a sayi bukari sunan namiji ne kuma wani wurin ma ta kame a sunan macen ga mata nan sahabiya asma kamar shi kuma yi kuma haka sunan shi dai asma'u mana asma'u haka ake kiran shi kuma ta zauna to yace sai kayi la'akari da ire-iren waɗannan akwai wani malami da ake ce mata al-Imamul Mawardi yana da wani littafi da ya sa wa suna Nasihatul Muluk kamar nasiha da yayi wa sarakuna ko kuma masu mulki ta cikin littafin ya kawo wasu ababe da ya kamata ko ya tattauna wannan kabiyar wajen zaben suna a dunkule yake cewa ya kamata sunan da za ka zaɓa ya zama mai kyau a badin ma'anar shi sannan wanda ya dace da halin wanda aka sanya ma wani sunan namiji namiji ne sunan maza in mace ce sunan mata sannan ya zama jariyar fi asma'i ahadi tabaqatihi wa millatihi wa ahadi martabatihi a wannan maganar tana da muhimmanci sunan ya zama da bayan yana da kyau a ma'ana ya dace da wanda za a sa mawa mai wata dinsi ko makamanci haka sannan ya zama yana gudana cikin sunayen mutanenka to da wanda ya fi kowa rutu shi ne wanda zai ce yana so ya nemo sunan da duk zariya ba ne ta ce ka buga ka faɗo ba furgewa ba ce ta ce za ka zaɓo sunan da duk zariya ba za ka iya kawowa matsalar da ake gudu shi ne mutane su kasa faɗar sunan kuma daga lokacin da aka zo faɗar sunan aka yi kuskure duk laifin ba a kan ka yake duk laifin a kan ka yake za ka ba burgewa ba ce ba wayewa ba ce ba fahimtar addini ba ce bal komawa baya ne da rashin fahimtar abin da addini ya tsara sannan yake wa millatihi wa ahad martabati dole sai mutum ya kiyaye wa'annan ka'idoji daga nan sai ya zaɓi suna sunan da zai sanyawa yaran shi sannan yake cewa ba ba a ta maka sunan da za ka sanya wa yaron ka dole ya zama larabci ba za ka yi ɗauko suna wanda ba larabci ba ne amma yana ɗauke da ma'ana mai kyau amma ba abin da yake nufi a wannan ba ka koma gefe kai kuma kake kira naka ba kamar sunayen annabawa ɗan kaɗan ne za ka ga sunayen na larabci ne ibrahim ba larabci ba ne isma'il ba larabci ba ne ishaq ba larabci ba ne amma kuma kaga sunaye ne masu kyau sunaye ne ma na annabawa za mu zo wani hadisi nan gaba duk da iyayenkin bai inganta ba da nan ke ta sabbau da asma'il anbiya ku rika sanya sunayen annabawa amma iya wannan jumlar da inkiya ce za mu zo a hadisi sannan abu na uku da ake so mutum ya lizimta wajen sanya suna kaurace wa sunaye masu kyau ba sunaye masu muni suna ne muni a manai ko kuma sunan da sarki shi yayi yawa yanzu kawai sai ka zo ka ce sunan ta ba so da ke akwai masu wannan sunan ba za ku kaurace wa ba da misali da sunaye zai zama rigima kamar barrat ba ku cika sa ki ba annabi yanzu ya ce ba ya sunan ki ba ta ce sunan ta farrat a wannan sunan da yi ba da yi ba sunan ki dalila ko zainab wata ko ne sunan ki sunan ta asiya da ainun da madda da sadu ba asiya ba wai sunan ta ne sabo sunan ta yi ba kaga wannan mummunan suna ne to sannan kada a sanya wa mace sunan da yake dauke da ababe na jawo hankali ko sha'awa sai kawai a ce an maka yi wa ne aka samu a ce an samu mace wani suna ka sa mata na sa mata suna fatina ne mala in ce bala da ce maka imra'atul fatina to za ka iya watsa za ka iya rufe shagon ka tafi ka ganta dan wancin tam kenan to a ce mata fatina duk da kuma ba suna bane a suna sunan da za ka sa ma yaron kawai dole an kallon dubbar ya zama yana da kyau yanzu a iya haihuwar maka yaro ka sa mashi jami'i ba mai kyau kake nan kawai sai ya girma yaro ya dunkule ka yanzu ba a ce maka ba ba sai ka kasa suna ba ko ka ce ma yaron ka nazifi annabi ka dan mai tsafta ko sai ya rubu ba nan ka zashi to ba za ka canza ba sai kai ki tawar da tokai sai dai mata shawuna illa ya sha Allah rabbul alamin za ka ce waɗannan ababen duka ana so mutum ya ga cewa ya kiyaye su lokacin da zai zaɓi suna malaka nabi anabi darda an karɓo daga abi darda fa kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah tabbata gare shi ya ce innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa li asma'i aba'ikum lallai ku za a kira ku a ranar alkiyama da sunayenku da sunayen mahaifanku wane dan wane wane dan wane wannan jumlar ko na bayanin da yake nufi ba za a ce wane dan wanta ba sannan ba za a kira sunan sunan ka ba abu jinnin kenan ba za a yi ba ya ne ce fa ahsinu asma'akum ya jama'a ya al'umma to ku kyautata sunayenku ka sanya wa ɗanka suna mai kyau kai ma idan ka girma ta bayyana cewa sunanka bai da kyau to kai wa kanka za ta ka canza sunan kuma al'umma dole ta yi annabi ya canza suna ya cewa za mu zo nan gaba to kai ma kawai sai ka sanar da mutane na canza sunana daga kaza zuwa kaza to sannan shi sunan mahaifi da ba a canza shi ko da baka ga aula ba a yadda ka kallafa mar ta sa sunanka ba kana yin haka ka kama hanyar magudanci ka ka kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ai ai su ai baban ka ya ci ka ta wasu fuskoki wani matsayi ne kake da shi ne kwari irin na kafura ne matsayi ne kake da ga matsayin ka dai da karfi in kace za ka gun baban ka za ka iya hana ka amma kuma duk da haka kuma baban ya ci ka dan shi ne sanadiyar zuwar kai duniya da ka har yanzu a babin suna uluruhum bi abaihim huwa asasatu inda sa kaga kenan wanda yake asali ne wannan hadisin rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi bi isnadin hasan da isnadi ne kyau wannan yake magana da shi al-Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa cewa isnadin wannan hadisin isnadi ne mai kyau amma malam saboshi hasan halal wanda ke da farikin wannan kwafin nawa ya ce kullum da ni nan yi magana magana ta tsarki a dunkule hukuncin da muke da shi wannan hadisin da yake za ka kama iya rubutawa da yin danta ba da ka magana za a kira mu da sunan mu da sunan mahaifinmu sai dai ka tabbata ka wata fuskar hawa ne da wannan hadisin ba wannan hadisin sai ni ya riga ya ce kallai ya sake yi yake cewa wannan hadisin a karbi hukumar hibban fi sahihi wa ahmad fil musnad wa rijaluhu thiqat illa allati qita'a bayna abdullah ibn zakariya wa abi darda فإنه لم يدركه كما نص عليه المنذري وابن حجر وغيرهما وقال الألباني في تحقيق الكلم رقم التعليق أتكلم تعليق الكلم الطيب لما تتريد أن تذكر ما الألباني في إسناده ضعيف ومن حسنه فقد وجد إسناد حديث أن ضعيف لي دون يتي حسن لي يا يفتح الجبل ya bata hanya ya rufe su da ka hadisin ne bai inganta ba al-imam ahmad ibn hanbal kamar yadda ya faɗa ya fitar da shi ta hanyar affan da abu dawud a sunan dinshi da ad-darimi shi ma sunan dinshi ko musnad dinshi da al-imam al-bagawi shi ma ya fitar da shi a cikin sharh sunna sannan al-imam al-bayhaqi shi ma ya fitar da shi a cikin as-sunan al-kubra da kuma shu'abul iman sannan ibn al-adi ya fitar da shi a cikin al-kalil haka al-tabarani da abu ya'ala su ma duka sun fitar da shi haka ibn al-sakir ya fitar da shi a cikin tarihu dimash haka abu nu'ayn ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya haka al-imam al-mizzi malamin rinna amshakin malamin rijal ya fitar da shi a cikin tahdibul kamal haka ibn al-hujja yana da wani littafi mai suna da fawaid shi ma ya fitar da wannan hadisin dukka bayan sun gama fitar da shi sakamakon da suka fita da shi shine alhadisu da ifin mursalin la na kawo ta fi matinihi matanin ba mu da matsala ne saboda wasu wurare za su tabbatar mana da gaskiyar matanin matsalar mu a isnadi ne kala abu dawud ibnu abi zakariya lam yudrik abadan da ibnu abi zakariya ta dauki isnadin a duk inda ya zo za ka ibn aji zakariya yana cewa daga abu huraira a daga abu darda kuma bincike ya nuna kwata kwata ba su haɗu ba kamar yanzu misali an haifi wani 1970 sardauna ya rasu 1966 shekara hudu tsakanin su ko shi ke da sai ya zo yake cewa sardauna ya ce kyauta ka faɗa mana wanda ya ci sardauna ya ce in ya tubure shi ya ji to ƙarya yake yi duk ruwa ya sai sai a tarkata kayan sai a bambashi a kai kasuwar waɗanda ba su waye ba ibuna abu hatim yake cewa ibuna abi zakariya lam yasma abu darda bai ji abu darda ba bai ji komai daga abu darda ba amma dai kuma gashi ya zo yana cewa kaza kaza ya ji daga gare shi to da dai wannan hadisin da yake amma muka tafi za mu ji musamman da ne ce fa asinu asma'akum umarni da karantarwar shi zuwa ga al'ummar shi sun nuna cewa a kyautata suna aikin shi kuma inda ya ta canza sunaye da ya ji suna mara kyau da ce aina a canza sai a ta dutse ne mugun suna ma ne da ya ba kwataka da shi ba to sai ce a canza to kaga wannan ya nuna mu kyautata sunayenmu sai ce wani wani gudun umara an karbo daga ɗan umar abdullahi dan umar kenan Allah yarda da su ka ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sada min sun Allah tabbata gare shi yace inna ahabba asma'ikum ila Allah mafi soyuwar sunayen ku zuwa ga Allah ma'ana sunayen ku mu mutane kenan wanda an waɗanda Allah ya fi so ma'ana sunan da Allah ya fi so in an mana haihuwa masa Abdullah wa Abdurrahman amma yanzu ana maka yi waye zai kyawar sai ka tsoron suna zan ka in ka ce maka a sa Abdullahi sai ka koyi tsoron suna ne ka ba ka da rabu an ce ka sa inda za ka sa lamba Allah ya so ka ka ce tsoron suna ne ka ce maka to to shikenan ka sa Abu Lahab shine dukkan fa'ili ina ga Allah ya ba Abu Lahab to laka yasa fakar Abdullahi Abu Zar yake cewa ya a ce musulmi za mu haɗi kan mu fahimci muhimmancin sunaye sai mu cika garuruwan da irin wayannan sunaye ce kawai gari guda rabin garin kawai su abdullahi abdurrahman ne da sunayen allah na hadari da yawa wanda kuma suka tabbata kawai wanda suka tabbata ba zan ba da misali ba zai na tuno sunan da ba shi ana kusa kusa amma dai yana da sunaye da yawa abdu kaza akwai sunayen da ba su tabbata ba in ka sani sharwa asma'il lahi da husna akwai na muhammad salih ibn dosai yana da kyau kwarai da gaske akwai na wannan ibn abdul muhsin alu badar al badar shi ma yana da sharhu asma'il lahi da husna za ga ya tattaro ya tattauna sunaye waɗanda ba su tabbata ba ya kuma tattauna sunaye waɗanda suka tabbata ko littafi na hausa na farfesu amur bello dogarawa ya taɓa kusa shirin shekara goma sha kamar ya ce ta kasuwa amma daga bayan nan ya ɓace to na san ana nan ana aiki a kai za a sake fito da shi da wasu gyare-gyare ma don su tsare-tsare to shi ma kamar sunan littafin kamar hukunce-hukuncen haihuwa ne ya tattauna to a cikin littafin da ya zo maganar sanya wa yaro suna ya tattauna wannan kabiyar ya ma tsibo sunayen Allah wanda suka tabbata a cikin wadancan sunaye tasa'in da tara ya yi masu gida musamman ya rubuta su da larabci sannan sunayen da ba su tabbata ba daga cikin wadancan tasa'in da tara ko kuma suka shahara ana faɗi su ma ya masu gidansu daban ka ga ba za a sa abdu bai ce da za ku cika gaurin mu da sunayen Allah abdu kaza abdu kaza abdu kaza sannan mu cika sunayen mu da sunayen annabi annabawa da sunayen sahabbai da makamantansu yace da ya ce mana shine yake ta ku lura da wani abu duk ba inda za ka zagaya a duniya ka ga wani kafiri da suna na musulmi tsantsa mu yanzu za mu iya cewa to mu sai dai a maguzawa in ku har ka gani a musulmi to za ka yi daga ridda aka yi kuma har zuwa lokacin ba a riga an kai ga canza suna ba kuma kar ka yanke kaunar cewa nan gaba za a iya canzawa to waɗannan sunayen ne wannan hadisi ne ingantacce ba ka da gubar aka yi sunayen da suka fi kowane daraja ce sunan mutum abdullah sunan shi abdurrahman wannan hadisi rawa muslim al-imam muslim ya fitar da shi a lambar hadisi ta dubu biyar da ɗari bakwai da tara fi sahihi a cikin ingantaccen littafi to malamai sun ta tattaunawa me yasa waɗannan sunayen suka fi kowane suna daraja kamar ni na wa'anan ya yi lamba wata ya kuri za mu danbi ita ga kurtu wa bare da hustar ne bayan ma muslim din tarin bayan alimar muslim ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi, Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi. Al-Imam Al-Qurtubi ya yi magana mai kyau wanda ibnu hajjirin ya ɗauko ta cikin fasul bari a mujalladi shi na goma karkashin wannan hadisi karkashin hadisin jabir da za mu karanta amma ya koma ba shi ɗauko na cikin cewa bukharin bai isar ba amma bukharin ya fitar da shi a cikin alaƙadul mufrad to sai yake cewa yaltahiqu bi hadayni al-ismayni ma kana mithlahuma zai riski waɗannan sunayen duk sunan da ya ce dayin sunan da aka ce abu da aka sa sunan Allah ya ce ka Abdurrahim kamar da ce Abdurrahim Abdulmalik Abdulsamad wa inna ma kana sai dai a habbu ila Allah waɗannan sunaye guda biyu sun zama sune sunayen da Allah ya fi so saboda ta zamma na ma huwa wasful wajibul lillah saboda sun kunshi wata siffa da ta zama tilas ma'anar da ya zama wajibi musiffar da Allah da ita wa ma huwa wasfun lil insani da kuma siffa da ta zama tilas musiffar ta mutum da ita lokacin da kuma kace abudul la kan kalmar abud ba ruwan Allah da ita mu mu ne mutane kuma iya gatan da za a maka siffar ta kai da bawa wannan hulan ma fama abdullahi ya dawo inni abudullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya كما يبدأ سبحان الذي أثر بعبده هذا لما ذكر في نبيه تبارك الذي نزل القرآن على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده هنا كلمة عبد أنت دوب على عبودية wannan kalmar ta abudu musamman ka samu karatun da ka samu kamar zai kyau za ka za ka zai kana kara fahimtar wannan kalmar ta abu da ita ce sif wasu wajibu lil insan duk mutumin da ya iya gaya zama bawan Allah hasabu jahannama ne illa kuma wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha warid to sannan akwai kissar da ta zama dole a bar wa Allah shi kadai shi shine kace abdullah bawan Allah alja'ala lahu sadiya ka taba jin mai suna Allah don duk wace ta shi kadai ko kuma ar-rahman in ma har wani ya ce maka ar-rahman da za ka yadda kai duk gangancin mushrikai ba su taɓa sa wa gunki suna rahman ba tun duk gangancin su duk wautar su da katobarin su ba su taɓa sa ba wani zai ce ga ma akwai rahmanul yamama da ta ce rahmanul yamama ai ba rahman ba ne Rahman daban wannan mun an jingina ki Rahmanul Yamama mai tausayin mutanen Yamama. Shi wannan Ar-Rahman da Alif da Lam mai tausayin kowa da kowa. Da zai wani ya fito ya ina tausayin ku. Ni na tabbatar ƙananan yara ba su kariya ne. Domin tau itillar ta nuna da kike ruwan sama bana da ba a yi ba. Inda aka ratso da rurorin nan sai ka san ruwan ma za a ce in ya sauka zai yaɗa ta. Amma da yake Allah ke yi ai ba kan da yake sai zai ke kar'ayi to she ta alwan gurbi yake ta she ta waɗannan sunaye suka fi kowane suna wa wajibul lahu wa wal ubudiyya kuma udifa al-ab ila rabb idafatan haqiqatan فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة. هناك في إن أكتشف مثل عبد عبد الله عبد الرحمن في لما an tabbatar wa Allah siffar da ta cancance shi kadai kuma an tabbatar wa bawa siffar ta cancance shi shi kadai wa qala dai wani kurtubi kuma yake cewa ana hikimar fi iktisali ala al-ismai hikimar ta kaituwa akan waɗannan sunaye guda biyu annahu lam yaqa fil qur'ani idafatu afdil ila ismin min asma'illahi ta'ala ghayrihuma duk alƙur'ani in ka bincika babu inda Allah ya ce abudu kuma ya ɗauki wani sunan shi ya jingina in ba sunan Allah ɗan guda biyu ba kaga misali da ake bara wa annahu lamma qama abdullahi wa ibadu wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi auna sai kuma inda Allah ya hada su da Allah أو يقول الرحمن أيما تدعو يتي فله الأسماء الحسنى وإن السنة ينقل لكن suke da irin wannan daraja sai ta daga laraba su ke san awa abdurrahman al-kabir abdurrahman al-awsat abdurrahman al-kabir saboda yayin Allah na su to ba a so shi hakku haka da ya yi uku tare da biyu ga da na kuma ɗaya ya ko inda suna yanzu suka fi kowane wani yanzu za a iya ta ba zai ba za ka yi da mawa al'adance ba ta ba tudu sunayen haka ba duka iri da kama dai a ƴaƴan ka kar a rasa haka kada a rasa haka yace wani jabir ka daga jabir yake cewa wuni da lirajulin minna gulamu an haifar ma wani daga cikin mu yaro an haifa mace ne da fasan babu da fatima sai ya sa suna al-fatim ya sunan yaron al-fatim idan ana so a yi al-kunya bai za a yi abu da fatim to wai abu da fatim kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na nan dare yanzu ke na abu da fatim sun zama biyu to kawai sai sahabbai suka yi kishi Allah suke la'amar abin da ya kamata su yi shi ne suka ce fakulina sai muka ce la nukannika abal qatil ba fa za mu taɓa kiran ka abal qatil ba wala karamata wallahi ba za mu girmama ka da wannan ba in dai sai mun ce maka abul qatil za ka ji mun girmama ka to har abada ba za mu girmama ka da shi ba shikenan فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط ya ka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ke faruwa ya rasulullah ka ji ka ji wani ne ya sa wa ɗan shi suna abul kasim mu kuma gaskiya da abin da muke mu dan zai iya zuwa ya zuwa zuwa sai wani nan kana kumbun baki ne waye sun ce ka ta ce abul kasim ne man zama da ba shi ba daya kaga an mun da annabi zai an buɗe wata koma ta aka yi haji shine annabi ya ce a kira mutum sai aka kira shi fakali sallami ce sallim naka abdurrahman alkasin din da mun soke da a kira shi Abdulrahman a kira shi Abdulrahman shi ke nan daga ranar yaro ya koma Abdulrahman Alimam Ibn Hajar al-Asqalani yake shafi kuma da cikin abin da za mu koya a wannan hadisin kaga yanzu wani sai kibire yake an riga an san suna da an faɗa an faɗa wa dangi ya za a canza to ga gana canzawa sannan na biyu za a ake fahimtar cewa wannan yara ba shi ne da na farko a wajen mutumin ba to kenan yanzu ya halatta a yi maka alkunya da ɗan da ba na farko ba ba dole sai na farko ba haka ya ɗaukar da shi ko na hudu ko na biyar ko na ƙarshe ma sai shi ne alkunyarka za ka iya yi wannan hadisi ne da Imam Bukhari da Imam Muslim ya rawaito sakarkashin nan akwai wani hadisi da ya shahara sai kana ta khairul asma'i ma ubbida aw ummida mafi alkhairin sunaye shine sunan da aka ce abtu kaza ko kuma suna na manzon Allah Muhammad Muhammad kaza kaza wannan hadisin suka ce hadisi ne mawdu'i hadisi ne mawdu akwai wani muhammad ibn bin sa'ad al-ukari duk su hadisin shi za a karba masuruki wannan hadisi al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-kabir kuma ya fitar da shi a cikin al-autar da wasu daga cikin malamai sun fitar da shi sai wannan hadisin ba a aiki ce ma ubbi khairul asma'i ma ubbi da au sunnida bai tabbata ba وعن أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم ألا سيرا دانيكم ألا ثبت أغريش ياتي فسموا بأسماء الأنبيا ويرك سنيا وكنكو كونا ينكو سونا ين النباوة وأحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن mafi soyuwar sunaye a wajen Allah su ne Abdullahi da Abdurrahman wannan mun mutu shi mai wa asdaqa suna mafi gaskiya wannan kana so ka sa suna na gaske suna wanda ba raba ɗaya biyu haka abin yake harifin wa amma sunan ka sa wa ɗanka suna harif amma da sabo don wannan kalmar tana ɗaya kana harafin ƙarshen da take gani kana canza shi ma'anar za ta canza in ka ce haris shi ne za ga wannan mai makamatul hariri ya da mamul hariri din a makamar shi za ka yana riwaya ne kamar sai da malam mai ruwan bagada yi haka malam mai ruwan bagada ya tafi ne da mutum biyu akwai zurgatan muhammad akwai himma dan shi akwai dan shi to kamar kwakowa ya yi salon ya ɗauko daga wajen matsatsan masu makamar shi alhariri da ya zo zai rubuta makamar shi sai ga wata suna ne zai sa wanda ba wanda zai nisa ya ce an ɗauki sunan shi an bata mashi suna an ji an yi rashin mutum shi ne sai ya ɗauki ɗaya harin ɗaya amma shi ne harin saboda kowane mutum ka gani a duniya harin ne kuma kowane mutum ka gani a duniya amma ne don an ce harin to shi ne malamai a daure sun zo masarawa. na ce harin da amar da harin sun ce mashi nomau harin nomau shi kuma amma da ce mashi mai himma sura na ta ce harin ke zuwa amma nomau ɗan mai himma asalin ita wannan kalmar da harin da amma malamai sun tattauna ta za mu san dawon mun ƙarshe wannan wa akbar mafi munin sunaye har a sa mutum yaƙi da duk wani kayan yaƙi ma ka zo ka ce sunan mutum ba wajiyo Allah ko yanzu kawai ka ce sunan yaron suka da aka haifa san bisa ba zo da aka taba wanda a can wanda aka haife shi bishin san bisa ke ka ba ka wanda suna fiye ba a can zai bayan dai garin kake so ko filin kake so gara sa harayi sunan shi harayi haram haramin makka ko madina ya ya ji dama dama to mafi burin suna ya ce yaki har yanzu za ka sa huta ba sai suna ya rubuta to da ke balbali sannan wa murna da kuma ta sai sunan yaron sunan shi murrat amma za ka kai ka abai wurin murna kuma da bai da sa murna to kaga dan sadi ya sa wannan ya sa ba da bakin sunan shi daki ba a sawa amma kaga zaka iya sa daki zaka iya sa daki mene sunan yarinyar wannan sunan ta halawa sunan da yayi halawa sweet yanzu da ke ture ne yanzu na yake zuwa da sweet ayyana to kaga wannan yayi nan ce to a safai wa ke rinda ce a ai da rabu da ke zuwa da ta safai ba duk kuma abun wasu ka kwafo duk da dai ka sa nasu kuma to akwai wata fata da ake yi wannan hadisin akwai da ruwa guda da wannan sa'i wa ahmad fil musnad wa isnaduhu ba'ikum min ajli uqayd ibn shabib li'annahu majhul wannan hadisin mada yake gari ba za ka rauna na kika ba ɗaya ba wannan jumlar da yake ta san mauli asma'il anbiya'i sai ka za ka jawa layi ko ka kewaye ita kadai ce gari ya a hadisin shi yasa al-imam albani a cikin sahihul adabil mufrad yace wannan hadisin sahihi ne idan ka cire jumlar anbiya ka cire jumlatul anbiya ita kadai kan ga injiya kuma da dama haka malamai suka faɗa daga da samu da asmal anbiya sahi amma wa ahabbul asma'i ila Allah da Abdullah wa Abdurrahman sahi wa asdaquha Harith wa Hammam sahi wa asbaha Harb wa Murra sahi duka wannan ingantacce ne to sun ta tattaunawa me yake nufi da hari al-imam al-khattabi yake cewa asdaqul asma shi hari hari da abinda yake nufi shine me me me yin wani aiki don samar da wani abun amfani duk mutumin da ke motsawa Allah kalli ya amfana da kanshi a duniyar shi ya amfana da kanshi a lahirar shi ko ya amfani da wani shi a duniyar ko ya amfani da wani shi a lahiyar harisun ta nuna cewa likita kalmar in ka canza sa'un da ka sa sino ya zama mai gashi ke shi ne sunan yana ce harisu da sino mai gashi ke kaga shi ma za a yi cewa da dama dama yi ko ba ne amma dai harisun ya yi ko kuma ka cire ka sa sadin harisu shi kuma kuɗi ba ta yi ina da abin nan kwaɗayin fa ba wai na kwaɗayin an yi jana an yi mutuwa a wani gidan harka ya je da cokali ba eh wannan din shi ma ya shiga kwaɗayi ma da irin na mutum zuciya to shi ne harisu a shara kenan to suleiman katari yake cewa malamai suke cewa harisu da duniya wa dini mutumin da ke himma a da ke aiki domin duniya ke da lahira shi ne hari amma kuma mutumin da lokacin da zai fara aikin zai kudurta yana so ya kammala da himma kamar yadda Muhammad Sani ibn Usaimin yake faɗi ana da kaman kane yuridu harsal akhirati la zillahu fi harfi hada har harif din kenan ibn Taymiyyah al-Harrani yake cewa inna kulla insanin hammamun harif kowane mutum amma mene himma kuma mai motsi ne don amfanin kan shi ko wasu walharisu yake abin da ake nufi da alharis alkasibu la'ali mai sana'a ko mai wani aiki don amfanarwa shi ake cewa alharis wani amma alkafiru da himam mai yawan himma za ka yi gudu ila ce inda kake karatu za a koma sha takwas ga wata ga shi wannan januwari misali na wannan shekarar shi ke yanzu tun yanzu aka fara shiri wannan shirin da kake da cewa ta iya ɗinka wancan ranar ka da ba za ka yi misali in muka koma gida kowa zai harama ya kwanta amma ana yin asuba kuma karfe takwas na safe shi kuma za ana harama a fita wannan abin shi ne amma wanda zai da wannan himmar shi kuma kila kamar yanzu zai fita da safe kuma sanda za mu fita shi kuma sannan zai koma ya kwanta kaga wannan mugu ne to da kowa haris ne shi ma wancan aikin nake himma ce sai dai himma mara kyau yace wa huwa mabda'ul irada shi wannan ita wannan himmar daga ita ce mafarar niki domin da kudurta abu to sai himma ta zo in ka zo majmu'ul fatawa mujalladi na bakwai shafi na arba'in da uku za ka ga wannan maganar da ma abin da ya fi wannan yawa na a sunantin kamar hamamatu ne hamamatu dan tabara ko shi ma za ke sawa da za ka tantabara ba dai yana da kyan gani kuma suna dandano su ne dai eh wani alkawari ma kuma su ne za ka ce in shila ma in shila ga ba da yi yayi amma kamar hammamin nan ana sa shi aka karautu kuwa ana kai dai harisu amma kuma za a canza mai samun a samun kina amma dai asalin suna haris ne amma kaga ba a sa amma zai wuya ka ji shi to ga ko wannan hadisi ya gaya mana suna na mafi kyau da suna na gaskiya shine malamai suke cewa lokacin da ka zo zaka zaɓi sunaye wanda wannan ka'idar kusan nan gaba za mu ta jinta ana raba sunaye zuwa gida uku sunaye masu kyau gida uku akwai masu daraja ta fasilan su ne usulul usul tushen tushe irin su Abdullahi Abdurrahman da akwai al-usul kamar ka samu sunayen annabawa sunayen sahabbai manya sunayen su jarumai a addini usul ne wainan ko kuma alfuru rassa samu wata kalma suna mai kyau kamar a maka haihuwa ka sa yarinyar suna alawati ko a maka haihuwa na miji ka sa yaron suna al'asadu ko masalin jannatin da ke wa idan mutako na fiya anhar min ma' akwai min asalin musaffa ita ke sunan yaron asal zuma kaga kai ba kana nufin zuma ne harbi ba ita na hala kenan ita na hala yanzu ruwan zuman kake magana waye ko bai sai sai dai in ka fahimci za a canza sunan a ce zumuwa to ka ga baka ta ba dole ne mu ce wannan fikihu ne wace to suka ce sunaye masu kyau akwai usulul usul akwai al-usul akwai al-furu za mu fi misalan su duka gaba kana abu muhammadu bin hasmin ittafaqu ala istihsan al-asma'i al-mudafa ila Allah sun kyautata duk wani suna da aka dingina wa Allah madaukakin sarki abdullahi wa abdurrahman wa ma ashbaha zalim faqad ikhtalafa al-fuqaha fi ahad al-asma'i ila Allah sai dai malaman fiqh azan masala ta fiqh to kuma kowa zai zo da fahimtar shi malaman fiqh sun yi sabani game da wai wani suna Allah ya fi so fakada da jumhur sai mafi yawan malaman fiqh suka ce a habbu ha ilayhi abdullahi wa abdurrahman sunan da Allah ya fi so shine abdullahi da abdurrahman sai sai ibn al-musayyib yake cewa a habbul asma'i ilayhi asma'ul anbiya'i sunan da Allah ya fi so shine sunayen annabawa shi kuma kai kabari to amma ma da yake wal hadithu sahihu يدل على أن أحب الأسماء إليه عبد الله وعبد الرحمن gaba ɗaya ya rushe sai kenan amma dai hadisi ya tabbata wani rubuta yana cikin sahihu muslim hadisi na rubuta dari bakwai da tara yake cewa annabi yake cewa sunan da Allah ya fi so shine Abdullahi da Abdurrahman yanzu ka ga sai dan ya fito ya ce sunayen annabawa ya ce maganar shi ta ci karo da nafsi za ka yi zuba za a ɗauka ba kenan wannan yake kuma ka'ida suna ka wannan ya ce shimfiɗa ta wannan baki dangane da abin da ya zaɓi ya shafi zaɓar sunaye wanda mutum zai iya sanya wa ‘ya'yan shi maza ko mata wanda haƙƙi ne ko wajibi ne da aka ɗora mashi ya zaɓi sunan da za a sa ba tare da ya yi la'akari da cewa ya sunan ya tsufa masu sunan sun yawa a'a fa'ida da amfani da muhimmancin sunan da aka nan ina so da yanayin lokaci sai mu dakata nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله نعم كده game da yake kamar yadda yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunayen da Allah ya fi so suna Abdullahi da Abdurrahman ko to shi ne malamai suka ce to kuma in mata ne sunan da Allah ya fi so amatul lahi wa amatul rahma shi ke nan sunan ta amatul la na san ana yawan sa wannan yi akwai amatul la da yawa akwai amatul rahman da yawa kila amatul rahman ne ba yawa to wa'annan kuma sunayen a na mata kuma su Allah ya fi so su Allah ya fi so Allah na cikin sarki ya samu lafiya assalamu alaikum